بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wadda shine wato takwas ga watan arrabi'un Sani shekara ta 1446 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina wanda kuma shi zo daidai da 11 ga watan 10 shekara ta 2024 miladiya mu da wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasin da muka saba yi dukkan sati ranar juma'a a cikin wannan littafi na babban malami a sheikh abdurrahman al-akhdari littafi mai sunan al-muqaddimatul akhdari wadda karatun da ya gabata a baya mu yi darasi na goma sha uku kenan yau shine darasi na goma sha hudu karatun da ya gabata wancan satin mun tuke ne a ƙarshen fasalin da ya na musamman akan abin da ya shafi alwala faslun fil wudu mun ƙarashe shi har zuwa ƙarshe kenan yana nuna yau za mu tashi a sabon fasali wadda shi ne shafi na goma sha shida a littafin ga wanda suke bin mu a littafin sai su bude shafi na goma sha shida darasinmu na yau a kansa ne tomale yake cewa faslun fi na waƙidil wudu'i fasali da yake magana game da abubuwan da suke warware alola kana da alola idan waɗannan abubuwa da za a ambata a nan gaba suka faru to alolan ta ɓaci kenan akwai buƙatan sai ka sabunta sai ka jaddada shi wannan alola ɗin to babin ko ya zo daidai da fasalin domin kun ga a fasalin da ya gabata a baya ya yi bayani a kan shi alolan ne farillansa sunnoninsa mustahabbansa da dai wasu abubuwa da ya na tambaye wadda duka ƙara fito da karatun ne fili to shi ne yanzu aka zo babin abin da ya shafi abubuwan da suke warware wannan alolan da aka faɗi farillansa da sunaninsa da musahabbansa ɗin a baya to ya fara da tambaya kamar yadda al'adar littafin kenan ya ce su'al tambaya kam aka samu na waƙidil wudu'i nawa ne rabe-raben abubuwan da suke warware alola wannan ita ce tambayar abun ba da amsa sai ya ce na waƙidul wudu'i abubuwan da suke warware alola ahdathun wa asbabun hadasai ne da sabuba idan aka ce hadasi kamar yadda muka tabo cewa a baya tun a kitabut tahara ko faslun fi tahara cewa hadasi shine kari da muke fada a Hausa menene ma'anan kari wato wani abun da zai fita daga ɗaya daga hanyoyin nan guda biyu wato ta gaba kenan ko ta dubura wanda an san abin da yake fitowa ta gaba fitsari ne mani wadi da kuma da kuma mazi abin da yake fita ta baya kuma shine an sani guda biyu ne da hutu ne wanda ake ce tusa sannan kuma sai gaidi ma'ana tsuguno to idan ya zama wannan ababe suka fita daga ɗayan waɗannan hanyoyi guda biyu da muka ambata to lallai alola ta warware ta da cewa zai mana ƙarin bayani to waɗannan su ne masu zaman kansu a hadath wadda suke fita daga jikin mutum bayan yayi alola a wasu lokuta wa asbabu sannan akwai kuma wasu sabuba wadda su a karan kansu wato ba daga jiki suke fita ba su suna zama sababin warwarewan alolan ne ba su ne kai tsaye suke warware alolan ba suna zama dalili ne sababin da yake jawo alolan ya warware to wadda shi malayin ka samu na abun zuwa gida biyu kamar da muka gani yace abubuwan da suke warware alola kashe biyu ne ahdath wa asbab to yanzu zai fara magana akan abin da ya shafi al-ahdath din yace su'al tambaya ma hiya al-ahdath wa adaduha wa annene ahdath din ma'ana kari din sannan kuma adadinsu guda nawa ne al'ahadas abubuwan da suke fitowa daga ɗayan hanyoyin nan guda biyu al'aura ko kuma abin da ya shafi dubura a wajen ba da amsa ya ce fal'ahadatu hamsatun hadasai dai guda biyar ne na ɗayansu shi ne albaulu wato fitsari na biyu walga'itu da tsugunu na uku warrihu da iska wato tusa kenan na hudu wal madhiyu da madhiyi na ƙarshe na biyar shine wal wadiyu da kuma wadiyi waɗannan sune ababe guda biyar wadda suke fitowa daga ɗayan hanyoyin nan guda biyu wadda duk wanda ya faru a cikin su to alwala ta warware kenan akwai buƙatan dole sai mutum ya sake idan lokacin sallaye ko dai akwai abin da zai yi wanda yake da bukatan sai da alola ake yin wannan abun to ba zai yi wannan abun ba sai ya jaddada alola sai ya sabunta tunda waɗannan abubuwa suka faru ko ɗaya daga cikin su to wannan alolan da ya ɗazun nan to ta riga ta warware kenan yace wa mahiyal asbabu wa adaduha sabuba kuma suwaye ne sannan kuma adadin su guda nawa ne yace wal asbabu sab'atun sabuba da suke jawo warwarewan alola ababe ne guda bakwai ga lissafinsu na ɗaya daga ciki shine annau mustaqil bacci mai nauyi mutum ya kwanta yi munshari sosai ta yadda ya rasa shi'urin samana kusan bai san inda kansa yake ba ta yadda ka iya zuwa ka kira sunan sama ba lallai ya amsa ba saboda bacci yayi nisa yayi nauyi na biyu wal igma da farfadiya mutumin da yake da lalurar rashin lafiya farfadiya kan kada shi ya zama ya kakkan dare ko dai ya rasa hankalinsa kamar a matsayin ya suma to wannan shi ma ko da ya alola bayan ya farka daga wannan suman nasa ko farfadiyan nasa to alolansa tarore sai ya sabunta wasukuru da abin da ya shafi maye maye mutum ya sha wani abin da zai ainihin gusar masa da hankali sawa'un ci ake wannan abun ko zuka ake yi ko shaka ake ta hanci ko alluransa ake matukan dai wannan zai je taba mutum tunaninsa ya wargaza masa lissafin kwakwalwa to ya zama abin da ake kira maye da haka dole idan ya farfado daga wannan mayan nasa idan kafin ya sha abin mayan yayi alola to daga baya da ya sha wannan abin mayan ya gusar masa da hankali to fa in ya dawo hayyacinsa sai ya sake sabon alola wannan gushewa hankalin ya warware masa alolansa na hudu wal junun da kuma hauka mutum ne lafiyarsa kalau amma kuma bayan ya yi alola a wani lokacin sai ya zama lalura ya zo masa na wato ɗan taɓuwan ƙwaƙwalwa na wasu mintuna ko na wasu kwanaki ko ma idan in haka samu dai gushewa hankali to lallai alola ta warware wajibi ne sadda ya dawo hayyacinsa ya dawo da tunaninsa ya watsake sai ya sake sabunta alola na biyar wal qiblatu da kuma abin da ya shafi wato runguma mutum ya rungumi mace sawa'un matarsa ce ko ba matarsa ba inda ya mace sunanta ko mace da ta amsa sunan mace ba karaman yarinya ba to lalle wannan shi ma sai ya sabunta alola sai ya sake ta walamsul mar'a da kuma taba jikin mace ko shafa jikin mace in qasadal lazzata musamman idan mutun yayi niyan yin yayi haka ne da niyan jin dadi aw wajadaha ko kuma ya zama ba wai da niyan jin dadin bane amma kuma dalilin shafawan ko tabawan sai ya samu jin dadin ta yadda aka gano har wani abu ya gano cewa har wani abu ya fita daga jikinsa to hakika wannan alolansa ta rore sakamakon taba macen da yayi da wannan niyan ko kuma ya zama koda ba da niyan ba dai wani abu ya faru dalilin tabawa na bakwai na ƙarshe wa masu zakar bi batinil kaffi da kuma shafan al'aura da tafin hannu mutum ya taba al'auransa kai tsaye ba tare da wato wani shamaki ba ya sa hannu fata da fata ta al'auransa wanda yana warware alola awi batil asabi'i ko mutun ya sa wato ta cikin yatsun hannunsa yatsun hannu ba akwai ciki akwai waje ba to yatsun hannun sai ya zama ka taba mutun ya taba al'auransa wato ta cikin yatsun hannun ya taba kai tsaye fata da fata to wannan shi ma yana warware alola to waɗannan sune ababe guda bakwai da malai ya jinsafo su a babin al'asbab saboda da suke zama dalilin warware alolan mutum to yadda muka saba tafiyar da karatun muka ɗan sake yin bita mu koma da baya domin mu samo hujjojin da shi malam ya dogara don ina ta maimaitawa cewa su malaman fikihu al'adansu shi ne sukan zubo bayani ne amma tare da la'akari da wasu nassoshi na ayoyi ko na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda lokacin da suke maka bayanin ba lallai su bayyana maka ga daga inda suka samu abun ba bayanin kawai da su sake maka to saboda haka ya kamata mu sani ba da kane suka kirkiro wannan ba lallai da gaske ne hararowa suka yi bincikowa suka yi daga ayoyi da kuma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to da haka dangane da abin da ya shafi a al-ahdath ababen nan guda biyar wadda ake cewa kari da ya ambata a farko ya lissafo ababe guda biyar ya ce albaul walga'id warre walmaziyu walwadiyu to duka kowanne akwai hadisi a kayansa bari mu ɗaushi na farko ɗin mene na farko shine albaul wato fitsari magana akan abin da ya shafi fitsari ko Allah subhanahu wataala da kansa idan muka duba alqur'ani mai girma zamu ga yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id malisha da ayin shine aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko ya zama ɗaya daga cikin ku ya fito daga inda ake tsugunawa a biya bukata domin asalin al-gha'id a larabci shine wajen da ya zama yayi kwari ba yadda sararin ƙasa yake ba wato yadda surface yake saman ƙasa da ya samun waje ya ɗanyi kore ta yadda ya ɗanyi rami in ka shiga za ka yi ɓuya ma wadda yake tahowa ba zai ganka ba sai in ya zo wurin ya leƙa sai ya ga akwai mutum a ciki to shi ne asalin abu da ake cewa alghaid ma'ana kwari ɗan wani inda yake ya ɗanyi rami hakan nan ma'anarsa kenan a lugar larabci to a nan wurin idan muka duba sai mu ga cewa kenan Allah subhanahu wataala ya amfani da lafazin ne domin yayi kinaya ma'ana yayi sakaye ba a fito da abin kararraba saboda abu ne na dan jin kunya na kasanta don haka Allah bai ce kai tsaye kashi ba bai ce kai tsaye fitsari ba sai ce ko ɗayan ku ya fito daga inda ake sakayewa a ɓuya wadda an san in aka sakaye aka ɓoyan nan ga abin da ake yi to wannan shine kinayan da Allah subhanahu wataala yi wanda ya shafi fitsarin da kuma abin da ya shafi za'izi kamar da sai hadisai da yawa suka nuna cewa duk sanda mutum zai biya bukata sawan fitsari ne ko tsuguno lalle akwai bukatan an yi da fil mazhabi mutum ya nisanta matafiya kar yi kusa da mutane domin yin wannan abun kusa da mutane zai jawo zubewar mutuncin shi wanda zai yi abun a matakin farko domin ta iya yiwa sadda ya tsugunan nan tusa ya fito har aji tusan a ce wane ne fa a wurin ko kuma misali ya zamana ya kasanta wurin ta yadda ga inda mutane suke zama kuma ya je kusa da wurin yana musu tsuguno wadda tabbas zai haifar da wari karshe wajen ya kasa zaunuwa ma to saboda haka ana bukatar mutum ya nesanta inda zai tafi domin ya sututa al'auransa sannan ya tsare ma 'yan uwansa musulmi haƙƙinsu kada ya ainihin ɓata musu waje da kazanta ko warin abin da zai fitar na fitsari ko na tsuguno to wannan shine asalin ma'anar alghaid kamar da na yi bayani to da haka wannan aya yana wakiltan da shi kansa albaulu da shi alghaidu din ina fata an gane dangane da abin da ya shafi hadisi kuwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar da Imam al-Bukhari ya rawaita yace la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda lalle Allah subhanahu wata'ala ba fa zai karbi sallan ɗaya daga cikin ku ba sadda yayi kari ma'ana wani abu ya fita daga gabansa ko ta duburansa Allah ba zai karbi sallarsa ba koda yayi hatta ya tawadda'a har sai wannan mutun ya sabunta alola ya ainihin jaddada alolansa to kun ga kenan wannan hadisin cewa kenan wato kari hadasi yana kawar da abin da ya shafi alolan da mutun yayi akwai bukatan dolensa sai ya sake inda zai ibada na sallah to karkashin wannan hadisin ne a ruwayan da imam bukhari ya kawo sai ya ce wa qala rajulun min hadramaut a yayin da marawacin hadisin shine abu huraira ya zantar da mutane wannan hadisin ya gaya musu gaba abin da annabi ya faɗa sai wani daga cikin mutane wanda ya zo daga wani gari da ake ce masa hadramaut sai yake tambayan abu huraira ya ce mal hadathu ya aba huraira menene hadisin to a cikin wannan hadisi da annabi yake cewa la yakbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda idan yayi kari har sai yayi alwala kafin Allah karbi sallansa to menene ma'anan karin menene ma'anan hadasin da yazo a cikin wannan hadisin ya kai Abu Huraira qala sai Abu Huraira yace masa fusaun aw duratun abinda ake nufi da hadasi shine fusa menene ma'anan fusa shine iskan da mutum zai fitar wadda ba tare da an ji sauti ba ma'ana tusa kenan wadda silent tusa ne babu ƙara a cikinsa shi ne ma'anan fusa ku duba faɗin larabci yadda hatta shi kalan yadda abun yake zuwa sai da aka bambance da aka fusa shi ne wadda yake marar ƙara auduratun ko kuma tusa wadda yake mai ƙara wadda za a ji sautin fitansa to da haka idan mutum ya ɗaya waɗannan ababe guda biyu tusa sawa'un wadda yake da ƙara ko wadda ya fita babu ƙara matukan an ji fitansa wannan ya riga ya warar alwalan mutum dolensa sai ya sake alwala sadda ya tashi ibada na sallah ko dawafi ko duk abin da yake da bukatar sai an yi alwala kafin a yi shi gashi ko wannan hadisin sahihi ne Imam al-Bukhari ya rawaice shi kamar da dan uwansa Imam Muslim ma ya kawo shi to saboda haka wannan shine ma'anar hadisi kamar da Abu Hurairah yayi bayanin sa wa an zuhuri an Abbad ibn Tamim kari akan wancan hadisin na Abu Huraira al-Imam Az-Zuhri Ibn Shihab ya rawaice hadisi daga Abbad ibn Tamim an ammihi shi Abbad ibn Tamim daga wajen babbansa dan uwan mahaifinsa kenan wan babansa ko kaninsa qala wannan babba na Abbad ya ba ma dan nasa labari sai yake ce masa shukiya ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ar-rajulu yajidu fi salati shay'an an kawo ƙaran wani mutum zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama wadda yake koka cewa yakan ji fitan wani abu a sallansa a ya ƙuta usala idan ya ji wannan abin zai yanke sallan kenan alwalansa ta warware ko ya ci gaba da sallansa ba matsala ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam gun ba da amsa yace la a a mutum ba zai yanke sallansa ba koda ya ji wani abu layan sarif au layan fatil mutum ba zai yake sallan ya tafi ba ba zai ainihin tsinke sallansa ba hatta ya sma a sautan au ya ji da rihan har sai mutum ya ji sautin fitan abun shi da kansa ko kuma ya ji wato ainihin fitan wannan iska ɗin to wannan shi ne abin da zai sa alolansa ya warware wadda dole ko da yana sallah sai ya tsinke sallan ya tafi ya je ya canza alola ya sabunta ta to kun ga cikin wannan hadisin tambayan da wannan mutum aka kawo a koke game da shi da yake koka yana samun matsala a sallarsa irin wannan annabi ya ce kar ya yi saurin fita har sai ya tabbatar da cewa ya ji sauti ko kuma ya ji fitan iska din amma kawai saboda wasuwasi ta yi yiwa shaidan ne yake so ya yawo da hankalinsa ya bata masa sallarsa ya rika sa masa je ka dawo don haka kada ya yi saurin yankewa har sai ya ji sauti ko kuma ya ji fitan iska kenan jin sautin ko fitan iska din shine abin da yake warar alolan mai alola don haka kun ga wannan hadisin yayi mana bayani akan abin da ya shafi wato shi wato tusa kenan ko ko mu ce hutu ina fata ana fahimta na gaba shine wal madhi da kuma abin da ya shafi mazi to me me mazi ya jama'a idan aka ce mazi kamar yanda shine dai zama wato tambaya da amsa na ƙarshe a cikin wannan fasalin yace wal madhi huwa al ma'ul khariju inda shahawati sughra maziyi shine wani ruwa da yake fitowa yayin da mutun ya ji karamar sha'awa ya bi tafakkurin sakamakon yayi tunani game da wani abun da ya motsa masa sha'awa au nazarin ko ya kalli wani abun da ya tada masa sha'awa au ghairihi ko dai wani yanayi da zai samu kansa har wani abu ya fita daga jikinsa to wannan abun da ya fita din wanda ba dalilin saduwa bane to wannan shi ake ce masa maziyi wadda malamai suka yi bayaninsa cewa wato wani ruwa ne wanda yake fari yadda kaga ruwan famfo fari domin kadan ce fari a dauka irin wannan kalan farin fenti a fari kaman farin ruwa kuma yana da abin da ya shafi yauki to wannan shine ake ce masa almadhiyu wato maziyi saboda haka idan wannan abun ya fita daga cikin mutum alola ta warware kuma dole sai ya je ya tsarkake al'auransa gaba daya kana yazo ya sake sabunta alola ya je ibadan da zai yi wannan shine ma'anan almadhiyu sannan kuma walwadiyu alwadiyu kuma shine wato wani ruwan da yake fitowa bayan kammala fitsari musamman wannan ya faruwa ne da dattawa masu shekaru bayan mutum ya kammala fitsari kuma sai ga wani farin ruwa ya biyo bayan wannan fitsarin to wannan shine ake ce masa wadiyi idan an yi lakare da abubuwan guda biyu da almazi da almaziyu da alwadiyu da ga cewa abubuwa ne da suke da alaka da juna wadda galibi shi na farkon almadhi ma'ana madhi ya fi samun waɗanda suke masu ƙananan shekaru matasa kenan wadda suke da ƙarfin sha'awa wadda su wato ba su fara yin collapse ba amma shi abin da ya shafi alwadu ya fi mafi yawa ya fi alaka da abin da ya shafi datta masu shekaru wadda bayan kammala fitsari sai a ga wannan farin ruwa din ya biyo baya sawa'un maza ne ko mata to da haka idan aka samu wannan lalle alwala ya warware sawa'un a lokacin da aka je fitsarin ne ko ba a lokacin ba inda aka ga wannan to hakika alolan mutum ya warware sai ya sake sabuntawa dalili akan maganan mazi ko di suna warware alola hadisi ne da al-Imam al-Bukhari da dan wansa Imam Muslim da sauran malamai marawaita hadisai suka kawo shi altafan su hadisi ne ingantacce wanda shi sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa wato ni na kasance mutum ne mai yawan mazi mana irin wannan yana yawan faruwa da shi yawan fitan mazi don haka sakamakon kasancewar yana aure da ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ita cewa na na fatimatu zahara to kun ga kenan ya zama sarkin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to tabbas an san akwai jin nauyi da jin kunya game da sarki ya tambayi sarkinsa irin wannan abin da ya shafi waɗannan abubuwa da ake jin nauyinsu don haka shi da kansa ya ce fasta hayaitu an asalar nabiya sallallahu alaihi wasallama limakanibnatihi minni sai na ji nauyi na ji kunyan a ce in je da wannan tambayan in gaya wa annabi ni da shi saboda matsayin yarsa a gona surkina ne ina aure da yarsa famarto almiqdada don haka sai na umarci wanda ake ce masa almiqdad fasalahu sai na wakilta shi ya je ya tambaya min menene fatawa menene amsa akan wannan abin da yake damuna din faƙali sai annabi ya ba da amsa da cewa in irin wanda yana faruwa da mutum mazi ya fita ya gasilu zakarahu wa ya tawadda'u zai wanki al'auransa ne sannan kuma sai ya zo ya sabunta alola don haka kenan in har mazi ya fita hukuncin a shiga bayan gida a wanki al'aura sannan kuma a zo a yi alola don haka shi ba iya alolan ba ne ba sai an ji an tsarkake abin da ya fita ɗin kafin alolan a zo a ɗora shi to da haka kenan wannan hadisin kun gano cewa tabbas mazi yana warware alolan mai alola don haka idan mutum bayan ya yi alola wannan abun ya faru to hakika dole sai ya sabunta alola ba zai yi sallansa haka ba in yi sallah haka ya yi sallah babu alola kenan to jama'a wannan shine a takeice magana akan waɗannan al'ahadas abubuwan da suke fita daga jikin mutum wanda suke warware masa alola na gaba shine da ya kawo al'asbab wato sabuba wanda su a gudan kansu ba wai su ne suke warware alolan ba amma dalili ne da yake jawo warwarewar alola wadda gabanin mu kutsa cikinsu ina so mu fahimta da kyau cewa waɗannan al'asbab ɗin wato hukunci ne aka yi da abin da yake na sa tsammani ko a yi ihtiyati ta yadda dai zama amsa daga cikin shakkun kaza ya faru ko bai faru ba kamar da za ku ga na farko shine bacci mai nauyi a fahimta cewa shi bacci a asalin kansa baya warware alola ne kawai mutum ya yi bacci a ci alolansa ya warware a'a abin da yake warware alolan shine abin da zai iya faruwa a cikin baccin ta yadda mutum bai san ya faru ba da haka ba zai kai bacci mai nisa wadda har zai zama baka san ina kanka yake ba kuma har ka san shin kai tusa a baccin nan ko baka yi ba wani abu ya faru ko ya faru shi yasa aka ce to in ka tashi ka kaddara kawai ya faru sai kai alolan an fahimci wannan karatu kenan da za a samu wani wadda za ka biya shi ko za ka ɗau nauyinsa ya zo ya maka gadi kana bacci ya tabbatar ba abu abin da kai ko da ke to hatu zama abu wani mara ƙara ai to da ka shi sa shari'a kar ma ya ɗora ma wani nauyi ko tunani ko mai kawai a kaddara a wannan baccin tun da har ma baka san ina kake ba a kaddara kawai wani abu ya faru to in ka tashi kai alola ta yadda kar a barka sa kai ka ɗauka ya faru ko ya faru baka ce ka ina ga bai faru barin yi sallah na haka to da ka ɗauka kawai ya faru shine ka fita daga cikin duk wani shakku yake yi sallanka wato a cikin nutsuwa ba tare da tunanin alolan ya warware ko bai warware ba ka riga ka sabunta to sai mu fara na farko yace annan mustaqil wato bacci mai nauyi yana warware alolan wanda ya alola mutum ne ya alola ake sallan azhar da shi bayan azhar din da ya koma gida bai yi fitsari ba bai yi tsuguno ba kuma shi a saninsa bai yi wani abu na tusa ba sai ya kwanta bacci tsakanin azhar da la'asar baccin ne ya ɗebe sosai ya yi mun shari to bayan ya farka ga shi an kira salar la'asar to shin sai ya sake alwala ko ba sai ya sake ba tunda shi gabanin ya bacci da ya san babu abin da yake zai warware alwalansa na fitsari ko tsuguno ko tusa to da haka wannan dai sake alwala saboda ya baccin da ya din mai nauyi ne sakamakon bacci mai nauyin nan ya kaddara alwalansa babu ita ta warware amma idan ya kasance bacci ne wanda yake sama sama bacci wanda bai yi nisa ba annawul khafif to wannan kan baya warware alwala ta yadda mutum ya san abin da yake ciki kawai dan gengedi ne ya dan jashi hakan nan to wannan alwala ba zai warware ba sai in ya tabbatar wani abu ya faru amma in a tabbatarwansa cewa ba abin da ya faru na warware alwala ya tashi ya sallarsa kawai babu matsala me hujjar da yasa aka ce wannan bacci mai nauyi yana warware alwala in shi kuma mara nauyi ba zai warware ba saboda hadisin Ali bin Abi Talib Allah ya yarda da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al-ainu wika'us sahi lallai idanu shine ainihin jakkan mai rafkana kamar yadda ka sani daman bacci a idanu yake sadda mutum yayi bacci za a ga ya rufe idansa in banda masu baccin zomo don haka idan mutum yayi bacci har idanu suka ruhu to sai ya zama musamman baccin yayi nisa to sai ya zama bai ma san me ake ci ba ya rafkana ya gafala ya shiga cikin wata duniya daban ta yadda zai yi mafarkin ma gashi a Saudiya zai yi mafarkin gashi a America kuma gashi a inda yake kun ga kenan ya tafi wata duniya to dan haka duk wanda yayi bacci yayi nisa a baccin sa to lalle wannan baccin da ya din ya shiga cikin sahur rafkananu wanda ba san inda kansu yake ba ba san wani hali suke ciki ba don haka sai annabi ya ce faman nama don haka duk wanda ya irin wannan baccin har ya zama ya rasa wa'ayinsa ya rasa shi'urinsa bai san wani hali yake ciki ba ya yi nisa a baccin to falyata wadda da ya tashi sai ya sabunta alola in lokacin sallaye ko yana so ya wani abun da dole sai da alola ake yi to wannan baccin da ya mai nauyi din ya karya masa alola ya sabunta ta wannan hadisi al-imamu abu dawud ya rawace shi da kuma a ibnu maja al-qazwini a cikin sunan nasu duka to da haka wannan hadisin shine madogara akan lalle bacci mai nauyi yana ainihin karya alola hadha lin-nawmi thaqil wannan fa shine hadisi da yake goyen bayan cewa tabbas bacci mai nauyi na karya alola sawa'un tala aw qasura daidai ne kuma wannan baccin yayi tsawo ko kuma yayi gajarta ko da gajeren bacci ne na minti biyar ko minti goma amma a wannan minti biyar ko goma ɗin mutum ya rasa ina yake to alola ya kama shi kar a ɗauka ya baccin sai ya kai awa ɗaya ko awa biyu kafin wato alola yake raurewa haka shi ma gyange ɗin ko baccin da bashi da nauyi ta da ta iya mutum ya zama a tsakanin wannan yayi wajen awa biyu ko awa uku ma yana wannan dan gingidawa amma ba bacci mai nauyi bane to ba da a duba tsawon lokacin ba za a duba yanayin baccin ne a fahimta cewa ana hukunci ne da yanayin baccin sawa'un yayi tsawo ko yayi gajarta in bacci ne mai nauyi ko da na minti biyar ko goma mutum ya yi shi to tabbas ya warware masa alola domin a dan wannan tsakanin ta iya wani abu ya faru in ya farka ya sake alola idan kuma ya kasance gengedi ne ko da ya kai awa uku awa hudu amma dai idan gengeda ne ya farka hakan nan idansa ɗaya a buɗe ɗaya a rufe to wannan ko ya yi awanni wannan ba zai sa yau allulansa ya warware ba in dai ba wai daman ya yi wani abu ba ne amma dalilin wannan gingidin nasa ba da a ce allulansa ya warware ba ina fata an fahimta wa amma anin naumil khafif amma dangane da rubacin da yake bashi da nauyi alladhi la yunqidul wudu wanda baya warware alwala fali hadisi anas hujja kansa shine hadisin anas dan malik da yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isha al-akhira sabon manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu gare sun kasance suna sauraron ayi sallan isha'i wadda tace ta karshe a rana ba tace ta karshe ba daga da sai kwanciya to sukan zo su yi ta jira a masallaci suna jiran annabi ya fito a sallaci isha'i hatta takfika ru'usuhum wato har ya zama sun fara durkusar da kai sun dan fara gyangyadi kun ga idan ai mafarin bacci shine a ga mutun kansa yayi kasa yakan yi wahala mutun kansa haka yana bacci indai ba ya samu wajen jingina bane kai kana tsaye ka kama bacci a haka galibi za dan sun koyar da kai ne sai ga bacci ya dan fara kama mutum yace to sabai sukan zo su yi ta jira a masallaci lokacin sallar isha'i yayi saboda daren a waso saboda jima wanda annabi yake wani lokaci bai fito ba har ya zama sun dan su sun kuyi da kai sun fara bacci thumma yusalluna sannan idan annabi ya fito aka yi kama haka ta da sallah ga kawai sun shiga sahun sallah wala ya tawaddaun ko ba sa sake alola kun ga kenan wannan dan durkuso da kayan da suke yi ya nuna cewa gengede ne babacci ne mai nauyi ba don haka wannan ba dai sa a ce sai sun sake alola ba shi yasa da zaran annabi ya zo kawai shiga sallah suke yi saboda wannan gengeden bai yi nisan da zai zama ba san ina suke ba ballantana a ce watakila wani abu ya faru a wannan dogon baccin wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaice shi al-Imam Tirmidhi shi ma ya kawo a cikin sunan Tirmidhi Abu Dawud shi ma ya kawo shi wanda kuma lafazin sa ne ma muka kawo shi Abu Dawud akwai wani hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda shi ma duka akan wannan maudu'in ne na cewa baccin da bashi da nauyi baya karya alola Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace laisa alaman na masajidan wudu'un wato babu alola akan wanda ya bacci a cikin sujada mutum ne kawai dan tsora goshinsa kasa sai ya bacci nan ba ana nufin wai sujada a cikin sallah ba ana nufin da mutum ya dan sunkun da kai domin dama asalin ma'anar sujada shine mutum ya risina da kansa ya sunkwai da kai haka sawa'un ya taba kasa ko bai taba ba inda ya sunkuya sosai to ya zama yayi sujada kenan shine asalin ma'anar sujada to da haka sawa'un sujadan ya kai ya sa kansa kasa ko kuma akwai sunkuyar da kan yayi haka bacci ya dan kama shi haka to wannan annabi ya ce babu alola a kansa ba sai ya sake wata alola ba hatta yattaji'a inda kawai dai sake alola shine har sai ya kwanta ya miƙe ya samu wajen da zai miƙe ya kwanta amma kawai ya sunkuyi da kai wannan ba zai sa wannan dan baccin da ya din ya warware alolansa ba domin yanayi ne da ba zai a ce mutum har ya dogon bacci a wannan yanayin kawai dan ya sunkuyi da kai ba fa innahu idza taja'a domin shi wanda zai yi bacci har ya miƙe ya dora hakarkarinsa a kan fulo ko a ƙasa istarahat mafasiluhu to shine wannan yadda zai zama wato gabobinsa sun samu hutu ya sake yayi bacci mai lafiya amma wanda sun kuyar da kai ko dan dafa wani abu ko ya jingina wannan ba kiransa baccin da zai warware alola don haka duka waɗannan ba zai zama abun da zai warware masa alola ba da ya tashi zai yin sallansa in dai ba ya kiyaye wani abu ne ya warware masa alola ba amma da lalin dan wannan gange dawan ba zai warware masa alola ba wannan hadisi imamu ahmad ya rawace shi da abu dawud da imamu tirmidhi don haka dai a takaice yayan uwa lallai shi bacci ya kasu zuwa gida biyu akwai bacci mai nauyi wanda muka ce ba a kula da lokacinsa ko da takaitaccen lokaci ne inda ya yi nauyi to zai warware alola mutum da mutum ya farka sai ya sake alola akwai baccin da bayi da nauyi wadda shi sama-sama ne mutum watakila ana taɗi a kusa da shi ma yana jin irin taɗin da ake yi watakila ba hana ɗan jefa kalma ɗaya biyu amma yana cikin gyaɗi bacci ya ɗan kama shi to wannan ko da ya ɗan yi tsawon lokaci a wannan yanayin matukan babaccin ne ya nisa ba to alolansa ba za ta warware ba da zaran sallah ya tashi ko dai wani ibadan da ake bukatan sai an yi alola a yi shi to zai yi abinsa ba tare da ya sabunta alola ba wa amma zawalul aqli idan muka je na gaba kun ga yanzu kenan mun hada abubuwa guda mun hada mun hada mas'ala na farko shine annawmu thaqil idan muka je na gaba na biyu da na uku da na hudu da mu ga abubuwa da suke da alaka da juna domin kowane daga cikinsu yana da alaka da gushewa hankali ne kun ga dai al'igma farfadiya ko suma idan mutum ya farfadiya ya buge shi ko ya suma ai kun ga ya rasa inda yake hankalinsa babu bai san a ina yake ba haka nan wanda ya sha wani abun maye da ya bugar da shi kun ga shi ma dai hankalin ne ya gushe haka nan wanda ya hauka kun ga shi ma hankalin ne ya gushe to haka sai mu haɗa su waje guda farfadiya ko suma maye da kuma abin da ya shafi hauka to game da waɗannan wadda dukkan su ma'anan su gushewan hankali to su ma suna daidai da hukuncin annon mustaqil bacci mai nauyi bal ablagu minhu bar ma dai sun fi shi tsauri wa ala hadha tafaqat kalimatul ulama a bisa ga haka ne malamai suka ittifaki cewa duk wanda ɗaya daga cikin waɗannan abun ya same shi gushewa hankali ta hanyar farfadiya ko suma ta hanyar maye ko abin da ya shafi hauka tuburan to lalle wannan alolansa ya wurare idan da ya yi alola dole in ya farfado ya dawo hayyacinsa ya watsake sai ya sake sabuwar alola har suka ce hukuncinsa irin na mai bacci domin shi mai bacci idan kun yana da alaka da cewa kusan hankalinsa ne a lokacin da yake baccin ya rasa domin bai san me yake ciki ba bai san wani hali yake ciki ba a lokacin ya tafi wani duniya daban to don haka kunga abubuwa ne masu alaka wadda suke da alaka da abin da ya shafi kwakwalwar mutum ko tunaninsa don haka da zaran wannan kwakwalwar ko tunanin ya tabu to lallai in aka dawo hayyaci sai mutum ya sake sabunta abin da ya shafi alola to dangane da wannan kenan kafin mu wuce shi magana akan abin da ya shafi wato bacci mai nauyi sadda mutum yake bacci yana daga cikin mutane ɗayan mutane uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su uzuri cewa babu alƙalami akan ƙaramin yaro har sai ya balaga babu alƙalami akan mahaukaci har sai ya watsake ya dawo hayyacinsa babu rubuta laifi akan wanda yake mai bacci har sai ya farka daga ko sallah ake mutum yayi bacci lokacin sallah tayi har lokacin ya fita to wannan yana da uzuri abun Allah iyaka dai abun da ake so ya kiyaye shine da ya farkan yayi sallah ita ce lokacin sa lokacin ta a wurin sa shi wannan amma kuma fa ina faɗan baccin da zai zama ba na ganganci ba abin da nake nufi kar ya zama dab da sallan azhar ka san masallacin unguwanku da kake zuwa sallah a masallacin suna sallah ne karfe 1 kuma gashi yanzu 12 da rabi yayi kuma kace bari dan kwanta kuma baka farka ba sai da al'asar kaga mutum yayi ganganci amma kamar mutum ya kwanta tun 11 misali sai zama baccin yayi nauyi bai iyaye tashi ba a samu mai tashin sa ba har biyu ta wuce har uku har la'asar tayi to wannan yana da uzuri a gun Allah sadda ya farka ita ce lokacin sallan agunsa a lokacin zai yi ta an fahimta don haka dai mai bacci ana ba shi uzuri kwarai da gaske kuma duk abin da mutum zai a bacci inda na laifi ne ko na kuskure maghfurun an yafe masa wato ko da azumin watan ramadan ne da rana mutum ya kwanta ya bacci sai wani abu ya fita daga jikinsa sakamakon ya yi mafarki sai ya zama mani ya fita to wannan azumin sa nan garau babu abin da ya taba azumin sa saboda me bacci yake yi bashi da iko akan irin mafarkin da zai yi Allah ne ya kaddara masa kalan wannan mafarkin kuma har ya zama wannan abin da ya fita din ya fita wanda asali inda idan sa farke ne azumin sa na wannan ranan babu ita amma tunda bacci yake sakamakon mafarki azumin sa lafiya galau duka da ina so na mana cewa in har mutum yayi bacci to wata duniya yake ta yadda abubuwa da yawa ana yafe masa ana rangwanta masa to kamar yadda idan yayi baccin ake ganin lalle ya rasa tunanin sa bai san inda yake ba to idan yayi wannan baccin mai nauyi din alwalan sa taurarin ya tashi sai ya sabunta alwala mu je na gaba dangane da abin da ya shafi na biyar kenan alqubla wato shine abin da ya shafi runguman mace ko taba jikinta wanda shine na gaba na shida kenan to waɗannan ababe guda biyu idan muka kallace su za mu ga abubuwa ne guda ɗaya shi kansa runguman ai bayan da a samu runguma sai an taba jikin juna haka ne kamar da shi kuma shafa jikin juna ba lalle ya zama da runguma ba ta yi wa kawai hannu ne aka taba ta yi wa wani bangare ne amma shi runguma abu ne wanda an sani ake yin sa gaba da gaba hakan nan to idan mutum ya zama ya rungume mace bayan ya yi alola ko ya taba jikinta ma'aujudin ladza ya zama ya samu jin daɗi har wani abu ya fita daga jikinsa bi qasdin kuma yayi hakan ne da nufin ya samu jin daɗin aw bi ghairi qasdin ko kuma ya zama ba da niyyar ya samu jin daɗi ba kuma sai jin daɗin ya zo min asbabi nawaqidul wudu lalle yana daga cikin abubuwan da suke warar alola ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu runguma ɗin ko taba jikin mace me dalili shine hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi kamar yadda imam malik ya kawo a cikin muwatta ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ƙubulatar rajulin ra'atahu lallai runguman namiji ga matarsa waje suhu bijadihi ko taɓa wato ita matan nasa da hannunsa minal mulamasa duk wani yana daga cikin ma'anan aula mastumun nisa da allah ya faɗa aula mastumun nisa ko ka taɓa mata to taɓa jiki ko runguma shi ma yana karban wannan ma'anan ba wai sai saduwa kawai ba idan muka koma cikin littafin tafsiri zamu ga galibi suna fassara aula mastumun nisa ai au jama'tumun nisa ma'ana kuka saru da mata kuka yi jima'i da su wanda hakikar magana eh haka ne tabbas jima'in zai amsa wannan fassara din amma ya shafi hatta muqaddimat din introduction na jima'in shi ma yana karban wannan din haka taba jiki wasa da ita runguma duka wannan yana shiga cikin aula masumun nisa musamman gashi ma'aikin Allah ya fassara cewa mutun ya rugumi matarsa ko ya sa hannu ya taba jikinsa na daga cikin ma'anan almulamasa da Allah ya ce aula masumun nisa don haka faman qabbala imra'atahu aw jassaha bi yadihi duk wanda ya rungumi matarsa ko ya taba ta da hannunsa ya shafa ta da niyan jin dadi fa alaihi wudu to lalle wannan alola ya zama dole a kayansa da aka yi mu kiyaye wannan lalle duk wanda ɗaya daga waɗannan abubuwa guda biyu suka faru da shi sai ya sabunta alola idan ya yi haka da niyan jin daɗi ko kuma bai yi da niyan jin daɗin ba amma kuma sai jin daɗin ya faru to alolansa ya rore sai ya sabunta alola watakila wani mai tambaya ya tambaya ya ce to ai an rawaito hadisi sahihi a cikin bukhari ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama kamar yana nana aisha ta rawaita cewa ya kasance idan ya yi alola baya wucewa masallaci sai ya yi kisin ɗaya daga cikin matansa mana sai ya sumbance ta ya mata kis wanda hadisin gashi ko ingantacce ne kuma haka yake to a nan wajen malamai sai suka samu aikin yi na ƙarin bayani da kuma fito da abubuwa fili a takaice abin da mafi yawan malamai suke tafiya a kayansa shi ne shi ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam allah ya masa wani ƙarfi na mallakan sha'awar ransa ta yadda wannan abin da zai na taba jikin matarsa ko ya ainihin sumbance ta ba dai sa ya ji wani abu har alulansa ya ko wani abu ya faru dalilin yin haka ba kamar yadda a wata ruwaya na ita na na isa karwaito wannan hadisi na cewa yana sumbantan ɗaya daga matarsa ai ta faɗa cewa ayyukum amlaku li arabihi min rasulillah wai cikin kuwa ne ne wanda zai iya mallakan sha'awansa kamar yadda annabi zai iya mallakan nasa don haka kenan wannan suka ce babi ne na khususiyya to amma hakikar magana ba khususiyya bace iyaka ya danganta daga mutum zuwa mutum a cikin mu na da karfin sha'awa wani nasa kuma dama dama ne da haka wani in ya taba jikin mace wannan babba abin da zai sa ya ji wani abu balantar har wani abu ya fita daga jikinsa wani kuma a kusa yake ta yadda yana taba jikin mace ko wata ɗan mu'amala ta shiga tsakaninsu to zai za ta iya yiwa ya zama ya ɓata jikinsa alolansa ya warware don haka ya danganta da mutum daga mutum zuwa mutum kar wanda yake da sha'awa kusa ya ce ai ga annabi yana yi ga aisha ta rawaito kuma a bukhari ne da muslim za a ce masa to ai kai ba irin annabi ba ne wadda kuma ya zama zai iya mallakan kansa in ya yi haka ba laifi ba ne matukan dai ya tabbatar cewa babu wani abin da zai iya biyowa baya wannan shi ne ƙarin bayani kamar yadda malamai suka ambata dangane da abin da ya shafi taba jikin mace bayan mutum ya yi alola ba kai tsaye taba wanda yake rawar alola ba sai in an samu wani abu sakamakon tabawa ɗin ya biyo baya na gaba shine yace wa masu zakar na karshe ma kenan ko wa masu zakari bi batilil kaffi aw bi batilil asabi da kuma taba al'aura mutum ya taba zakarinsa da tafin hannunsa idan ka ce tafi ai shine nan ko sannan kuma ko ya zama da tafin yatsun hannunsa yatsun hannun su ne suke saman tafi da haka sawa'un da nan ya taba ko kuma da abin da ya shafi yatsun inda ya zama ta ciki ne to lalle wannan yana daga daga cikin abubuwan da suke warware alolan mai alola saboda hadisin wata sahabiya da ake ce masa da ake ce mata siratu bintu safwan sahabiya ce watakila ba ta bajin sunan ba siratu bintu safwan Allah ya dada ita take cewa annahu sallallahu alaihi wasallama qala ma'aikin Allah tsada mincin Allah subhanahu gare shi ya ce man massa zakarahu duk wanda ya taba zakarinsa al'auransa namiji kenan fala yusalli hatta yatawadda to kada ya dai ce wai zai yi sallah a haka har sai yayi wani alola da haka koda yana da alola in har mutum ya taba al'auransa ya taba zakarinsa to wannan dole ya sake alola amma kada ku manta ana cewa bi batil kalfi awi batil asabi ya zama ta ciki sannan kuma ya zama fata da fata ba wai a cikin abin da ya shafi wando ba ko a cikin riga ya zama kai tsaye hannun ya taba al'auran to inda matsalan yake kenan wannan hadisi rawahul khamsatu wa malikun wa shafi'i wa ghayruhum a bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i duk sun rawaito wannan hadisin imam malik ma ya kawo shi a cikin al-muwatta haka nan imam shafi'i ya kawo shi a cikin musnadul imam shafi'i da dai sauran malamai sun rawaito wannan hadisi hadisi ne ingantacce to anan wajen an samu sabani dangane da abin da ya shafi ita mace kun ga hadisin karar ne abin da yake nunawa shine al'auran namiji wanda shine azzakari kamar yadda yazo karar a hadisin to idan kuma ya zama mace ne ya hukuncin ita ta taba al'auran ta bayan ta yi alola ita ma irin hukuncin namijin ne ko da bambanci faqila magana dai mafi inganci game da ra'ayukan malamai akan wannan matsala na mace in ta taba al'auran ta bayan ta yi alola ake cewa in altafat idan har abin ya yi nisa har ya zama wani abu ya faru ya fito sakamakon taɓawan ko wasa da ta yi da al'aurarta fa'alai halwudu to lallai alola ya zama dole a kanta ita ma alolanta ya warware kenan sakamakon taɓa al'auranta wa illa idan har ba abin da ya faru ba ta yi nisa ba fala ba sai ta sake wani alola ba don haka kenan ya danganta da wani irin taɓawa za ta yi don haka idan tabawan ya zama yayi nisa to tabawan ya sa alulan tarore idan kuma sama sama ne to alula yana nan bai warware ba wannan sune ya jama'a mu tafi mu karasa fasalin yace na gaba su'al tambaya ma hukmuhu in shakka fi hadathin me hukuncin mutum idan ya yi shakka cikin faruwan hadasi mana yana tunanin na yi fitsari ɗazun nan ko ban yi ba aha ɗazun nan tusan nan ya fito ko kuma kamar na yi ne ya manta ya samu shakku to game da wanda ya samu shakka game da hadasi me hukuncinsa jawab amsa ya ce wa man shakka fi hadasin duk wanda ya shakka game da faruwan hadasi fitsari ko rashin yinsa fitan tusa ko rashinsa tsuguno ko rashinsa waje ba alaihi wudu to wannan kawai alola ya zama wajibi a kansa in har yayi shakku illa an yakuna muwaswisan inda kawai mutum dai tsira ba da a ce dole ya saki alola ba sai in ya kasance mai yawan waswasi wanda waswasi ya aure shi fala a alaihi to wannan ka in waswasi ya aure shi babu komai a kansa za a dauka a cikin wannan wahamin da daimon ya jawo yake wannan tunanin amma ya zama daman shi bai saba waswasi ba amma ranar sai shakka ta same shi wai shin ya ya tsuguna ko bai tsuguna ba bayan yayi wancan alolan shin ya fitar da iska ko bai fitar ba shin ya yi fitsari ne ko bai yi ba to wannan kawai sai ya sake alola matukar daman ba wasu wasun ne ya aure shi ba to anan wurin shi ma malamai sun ƙara bayani suke cewa abin da ya sa malam ya faɗi wannan saboda wannan ka'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake kokonto ka koma kan wanda baka kokontansa ko shakka babu idan kai wannan tunanin to lalle kokonto ya shiga cikin ranka ta yadda abinda zai sa ka samu zuciyanka ya zama kalau baka da matsala ka tabbatar ba shakka shine ka sake yin wannan alolan kawai kauta daga duk wani rudani da tunanin an yi ko ba yi ba to wannan shine abinda ya jawo malam ya faɗi wannan amma fa kamar yadda muka faɗa shi ma malam ya bayani cewa idza lam a wato in kana istankahu shakku idan har ya kasance yana cikin wadda shakku ba so bata aure shi ba amma idan ya zama shakka ya aure shi ya zama wasuwasi ya zama ya bi jininsa to wannan kan babu komai a cikin mutane akwai masu irin wannan wasuwasin wani alola na taba gani sai ya yi maka rabin awaye na alola sai ya wanke har ya zo wanke fuska sai ga ya koma baya sai wacce na nesa yana bashi kamar bai fara daga farko bane sai ga ya je ya dawo wasuwasi ya kama shi hatta a sallan akwai wanda a muna makaranta da a zo masallaci sallah yana fasahun gaba amma kullun sai ya tashi yana cikar raka'a daya ko biyu kuma da shi aka fara sallah abin da yake jawo wannan shine waswasi idan ya zo liman yayi kabbaran harama an fara sallah to shi haka bayan yayi kabbaran haraman in ya zo yana yi yana yi kuma can sai ya ga kaman bai yi bane ko ne sai ya sake har ayi ruku shi bai gama yi ba saboda waswasi da ya aure shi kaga wannan cuta ne lalura ne Allah ya raba mu da haka to saboda haka in har waswasi ya aure mutum shi ana bashi uzuri irin wannan ba za a ce sai ya sake din ba kawai ya cigaba da sallansa ko kuma ya sallansa aka koda bai sake alola ba kuma da za akwai hadisi da annabi yake cewa idza shakka ahadukum fi salatihi idan mutum ya samu shakku a cikin sallansa falam yadri a ithnaini salla am salatan sai zama bai da tabbas bai da masaniyan wai yanzu raka'a biyu ne yayi a wannan sallan ko raka'a uku falyulgi shakka annabi ya ce to abinda zai kawai shine yayi watsi da wannan shakkun da yake fama da shi wal yabni ala al yaqin yayi gini akan yaqini me ma'ana gini akan yaqini shine idan yana tunanin biyu ne ko uku sai ya dau namba mafi kashi shine me kenan biyu sai ya dauka kawai biyu yayi sai ya ci gaba da sallansa in har ya samu kwakwantan biyu ne ko uku ko yana tunanin ɗaya ne ko biyu to ɗaya zai ya yi ɗauka ɗaya kawai sai ya ɗora ta yi wa ya zama biyun ne ya sallan su zama mai raka a fiye da wannan sallan da ake yi ɗin to wannan ba matsala tun da shakku ne ya same shi amma ya ɗauka a matsayin wato lamba mafi girma yana tunanin biyu ne ko uku sai ɗauka uku ya yi to kun ga idan ya zama a hakika kuma biyu ne an biyo shi ba shi kenan don haka da abi ka ba shi gwanda ya zama ka ƙara in dai ababin shakku ne ba da gangan ba saboda haka a dogaro da wannan hadisin malamai suka ce idan mutum yana shakkun ya yi fitsari ɗazun nan ko bai yi ba shin ya yi tusa ko bai ba tsakanin wancan alolan to kawai ya ɗauka cewa hakan ya faru sai ya ainihin sabunta alola sai ya yi sallansa to amma abinda malamai suke faɗa har yanzu suna cewa al-yaqinu la yazulu bishak wannan wata kaida ce usuliyya wadda take sananniya kuma malamai suke gina hukunce hukunce da yawa a kayinta al-yaqinu la yazulu bishak ma'ana yaqini babu yana za a yi shakka ya zo ya kore shi abinda ake nufi idan har mutum ya zama ya san cewa tabbas dazun nan yayi alola sai zama ne yana kokontan wato alolan nan ta warware ko ba ta warware ba inda yana da tabbas din yayi alola to ya dauka kawai na da alwalansa saboda me wannan abin da yake tunani daga baya din yayi kaza ko bai yin ba shi yanzu shakka ne alolan da ya kuma a farko yaƙini ne ya tabbatar eh lallai yayi alola amma tanin ta warware ko bata warware ba to wannan ya zama shakku kenan don haka sai ya dauka a matsayin lallai yana nan yayi alola sannan kuma har yanzu da da a samu cewa mutum shakka ya shige shi ina tunanin cewa bayan ɗazu ya tsugunan nan shin ya zo yayi alola ko bai yi ba to ya dauka cewa eh lallai bai yi ba kawai sai ya gina hukunci akan cewa tun da ya tsugunan nan ko ya wannan fitsarin bai faye alola ba saboda yana da kinin cewa eh tabbas ya yi wannan tsugunan amma yin alola daga baya shi yanzu ya zama kokonto to sai a gina abun akan yaƙini ta yadda shakkan da yake na cewa ya alola ko bai ba shi wannan shakka ne to ga yaƙini na cewa eh tabbas dai yayi abun da yawar alolan shakkun da yake ya ya sake alolan ko bai sake ba to ya dauka bai sake ba to wannan shine yadda malamai suke tafiya game da irin waɗannan matsaloli abu na karshe ko na kusa da karshe yake cewa hal yajibu alaihi ghaslu dhakari kullihi min al-madhi shin ya wajaba akan mutun ya wanke al'auransa gaba ɗaya sakamakon fitan mazi wanda muka yi bayanin sa a baya yace wa yajibu alaihi ghaslu dhakari kullihi min al-madhi yalle ya wajaba a kansa ya wanke al'auransa gaba ɗaya sakamakon fitan maziyi wala ya gasilul unsa yayi ni amma ba zai wanke ɗan marainansa ba ko ya hakuri haka karatun yake eh haka kana dauka wani abu ne daga gona haka yake a rubuce a littafi musamman wanda suke gani kuma shi al'amari na ibada ko na addini ba a jin kunya a cikinsa saboda mutane su gane don haka ya ce wala ya gasilul unsa yayi ni mutum ba zai wanke 'ya'yan marainansa ba tunda maganan maza ake yi amma zai wanke al'auransa gaba ɗaya ba wai iya wato kan al'auran ba duka al'auran ake so a wanke in dai dalilin fitan maziyi ne don haka in haka ta faru sai mutum ya wanke al'auransa duka kafin sai zo yi alola amma ba wajibi bane sai ya wanke ƴaƴan marainansa ma hiya sifatul mazi to shine tambaya anan menene siffan mazi da aka bada hukuncin sa cewa idan ya fita sai an wanke al'aura gaba daya ya siffan maziyin yake amsa ya ce walmadhiyu huwal ma'ul khariju inda shahwati sughra shine wani ruwa da yake fitowa yayin karaman sha'awa bi tafakkurin ta hanyar tunani mutum ya zurfafa tunani a cikin abin da ya shafi wato jinsin mata ya ta wasu tunane-tunane har ya sa wani abu ya dan motsa a jikinsa wani abu ya fita au nazarin ko kuma ya kalli wani abun da yake motsa sha'awa sawa'un kallo na zahiri ga shiga macen ko kallo da ake a TV kamar da abubuwa na batsa suka yawa yanzu a wayoyi to ko ta wannan hanyar mutum ya zama dalilin kallon ya sa wani abu ya fita daga jikinsa au gairi kai ko ba ta wani irin hanya ne inda ya zama sunansa mazi yadda aka ba da siffansa din nan cewa ruwa ne wanda yake mai wato fari kamar irin ruwan famfo haskensa sannan kuma yana da yauki in har wannan ya fita hukuncin kawai shine mutum zai shiga bayan gida ya wanke al'auransa gaba daya ya fito ya sake jadda alola kana yi abin da zai na ibada to wannan shine takaitaccen bayani dangane da abin da ya shafi wannan babi na abubuwan da suke warware alola a ƙarshe ya kawo mana fa'ida ya ce alhadathu huwa ma yanqudul wudu ko ma yunqidul wudu bi nafsihi idan ka ce hadasi shine abin da yake warar alula da shi karan kansa shi yana faruwa alula ta warware huwa ma yakhruju min ahli al-makhrajain shine abin da yake fita daga ɗayan hanyoyin nan guda biyu karrihi wal bauli kaman tusa da kuma abin da ya shafi fitsari to su wannan suna faruwa ko kaɗan ne kai ko mai yawa ne to lallai alola ya riga ya warware su a karan kansu suke warware alolan wasabab yace shi ko asbab dalili ko sababi wanda gashi ma ya zama kalman Hausa huwa ma la yunqidul wudu'a shine wanda baya warware alola bi nafsihi shi a karan kansa kazu na bayanai ce kamar mutum ya bacci shi kansa bacci ba wai bacci ne yake warware alola ba kamar mutum ya suma ba wai suman ne yake sa alolan ya warware ba a abin da zai iya faruwa sadda aka suman ba a san me ya faru ba walakin yanqudu ko yunqidu li kaunihi muaddiyan ila al-hadathi wato sai dai su waɗannan suna zama dalili da suke kaiwa zuwa ga faruwan wani hadasi wadda mutum bai san hakan ya faru ko bai faru ba mislu zawalil aql kamar misali gushewa hankali ta yadda idan hankalin mutum ya gushe da ta iya ma ya fitsari a jikinsa bai san yayi ba za ta iya ya tusan bai san yayi ba lokacin yana cikin burgiman sa farfade ya buge shi ko hauka ya same shi ko ya sha wani abun maye nawa nawa ne yan giya suke zuwa su fara fitsari a jikinsu eh ko kuma waɗanda suke ‘yan shaye-shaye to da aka duk waɗannan ana ƙaddara cewa in har hankali ya gushe in hankalin ya dawo to a ɗauka lalle wani abu ya faru sai a yi alola wannan shine an warware matsalan kenan ubangiji Allah ta'ala ya taimake mu ya samu gama lafiya abin da kuka faɗa ya zama daidai Allah tare mu cikin ladan kuskuren mu Allah ya fi mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk a kira sallah da mai tambaya sai